الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta ainihin wato lahadi sha uku ga watan hudu watan rabi'un ithani hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 1447 ci gaba da karatunmu na littafin ashama'il muhammadiyya a karatu na goma sha tara kenan da shine babi na hamsin da biyar kuma insha Allah ta'ala karatu na ƙarshe a littafin babu ma ja a fi mirafi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na
باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا اسرائيل بن ابي اسحاق عن عمرو بن مالك اخي جويريه له صحبه قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الا سلاحه وبغلته وارضا جعلها سلفا na'am gadan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari na ana nufin tarika din shi tarika din shi tunda dai shi ba a cin gadon shi domin su annabawa abinda suka bari sadaka za mu ji insha Allah hadisi na 382 daga Ahmad bin Mani'in daga Husain bin Muhammad wato Ibn Bahram al-Marruzi al-Marruzi da Tamimi Abu Ahmad ko Abu Ali thiqa ne min at-tasi'a ya rasu 213 wasu gace da 14 daga isra'il ibn yunus min abi ishaq daga abu ishaq kakan shi wa huwa min a'lamin nasi bi hadithi jaddi daga amr ibn al-harith ibn abi dirar kenan sahabiyun qalil al-hadith qalil al-hadith ya rasu ba'da al-50 yake cewa wanda shine akhu juwayriya malan yace lahu suhba qala ma taraka rasulullah sallallahu alaihi illa silaha zala sallallahu bai bar komi ba sai makamin shi wa baghlatahu da wato baghla din shi alfadarin shi wa ardan ja'alaha sadaqa da gona wadda ya sanya ta sadaka ce ga miskinai sai dai ana fidda wa matan shi da ainihin wato ɗiyan shi abinda za su samu su ci a cikinta na'am
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاءت فاطمة الى النبي فقالت من يرثك فقالت من يرثك فقال اهلي وولدي فقالت ما لي لا اعرف ابي فقال ابو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يورث ولكني أعود من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه نعم محمد بن المثنى الزمن دقا أينهم واتو أبو الوليد الطيالسي كنا أبو, أبو, أبو الوليد الطيالسي شين هشام ابن عبد الملك الباهلي أبو الوليد الطيالسي البصري ثقة ثبت من التاسعة من التاسعة من رجال الشيخين يا رسول ريبيو دا إشرين دا شدا وسكتشي دا بكل حماد بن سلمة بن دينار البصري دا محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص صدوق له أوهام يا قبات من السادسة دا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف من فقهاء المدينة السبعة دا أبو هريرة رضي الله عنه يتي أمنا فاطمة wato sayyidatu nisa'il alamin radiyallahu anha wa ardaha tazo gurin manzon Allah sallallahu tazo gurin sayyiduna abubakar tace ma abubakar radiyallahu anhu man yarithuka yanzu in ka mutu wa zai gaje ka ilzami ko fa qala sai yace ahli wa waladi ahli yani yani azwajahu ko iyalaina da diyana fa qalat mali la arithu abi to me yasa ni bazan gaji babana ba abinda ya bari kina nufin gonar fadak فقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث نجا النبي أنا تيوى موبا أقادم فسره حديث آخر يعني إن معشر الأنبياء لا نورث يعني النباوة سوبا تنقادن سو هو سليمان أكت وورث سليمان داود ورثه في العلم وراثة العلم والنبوة ليس وراثة مال shi yasa ba a ambaci sauran ɗiyan annabi dawud din ba yana da ɗiya da yawa sai aka ce wa waritha sulaimanu dawud yani warithahu min baini auladihi sulaimanu fi ilmihi wa qada'ihi wa nubuwati haka ba wirasa ce ta ta cin gadon dukiya ba shi yasa ma ko annabi zakariya da ya roki da yace yarithuni wa yarithu min ali yaqub yani yarithuni wa yarithu min ali yaqub an-nubuwata wal ilma wal ma'rifa da wirasa ne na gado bai da hanyar da zai gada daga alu yaqub da tunda suna da diya kaga abnaul ammi ba su da gado ke kun gane ko na'am sai yace walakinni a'ulu man kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya'ulu yace lalle ni wato zan kula da waɗanda annabi yake kula da su ala ya'ulu yani saru iyalan alai wato shi ke ɗaukan nauyinsu kenan da na fatima din da sauran wa'inda suke karkashin mulkin annabi matan shi duk abubakar da duk wani khalifa da ya hau yana musu albashi albashin matan annabi kuma ya fi kowane albashi tsoka ko a lokacin sayyidina umar da daula ta yawa kun gane ko wa unfiqu ala man kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yunfiqu alai kuma zan dinga ciyar da wanda annabi ke ci da kaga wannan man tana cikin asalib na umum kaga ya hada hadda bayin shi mawali din da ya bari da waɗanda suke suna karkashin kulawa shi duka suna abakar ya ce zai ci gaba da kulawa da su amma zancen a raba musu gado ba za a ba su ba saboda umarnin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakarin shi tunda ya jiyo hadisi kuma ka yadda as-siddiq ne in baka yadda as-siddiq bane ka karyata Allah da ya saukar da wallazi ja'a bis sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun sai na Umar yace saddaqa bihi Abubakar so da ka sai na Abubakar yace annabi ya faɗi cewa ba sa ba a cin gadan su kuma ya zo da riwayoyi da dama daga sahabbai mabambanta haka kenan ba ya hana ta danya cutar da ita bane ya hana ta ne hifazan ala ahdi abiha sallallahu alaihi wasallam na'am أحسن الله إليكم قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري وأبو غسان قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي عن أبي البختري عن أبي عن أبي البختري أن العباس وعليا جاء إلى عمر يختصمان يقول كل واحد منهما لصاحبه أنت كذا أنت كذا فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وأشركم بالله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ما لولي سرقت إلا ما أطعنه إنا لا نورث وفي الحديث قصة نعم محمد بن المثنى لقى يحيى بن كثير العنبري أبو غسان البصري كنا السعدي ثقة من التاسعة الس... نعم ba sa'adi ba as-su'airi as-su'airi maulahu thiqatun min at-tasi'a ya rasu 209 daga shu'bah ibn al-hajjaj abu al-bistam daga amr ibn murra amr ibn murra al-jamali al-muradi thiqatun 'abidun kana la yudallisu huwa min rijal al-jama'ati rijal al-jama'a huwa min at-tabaqah al-khamisa wa qad rumiya bil-irja ya rasu 118 daga abul bakhtari shine sa'id ibn fairuz at-ta'i maulahum sa'id ibn fairuz at-ta'i maulahum wanda ya kasance thiqatun thabtun fihi tashayyu'un qalil fihi tashayyu'un qalil kathirul irsal min ath-thalith ya rasul 83 to yace lalle sayyiduna al-abbas da sayyiduna ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma wa hum min itra at-tahira جاء إلى عمر يختصمان سنزو قرن سيدنا عمر يعني في عهد خلافته سنة وتوانهم جايية اختصام بائرن مرض نجا إليه با irin wannan tattaunawa ne na ni ina ganin kaza kai kana ganin kaza ai tsakanin annabawa ma an yi ko ihtajja adamu musa mafhum wani haka ko sai ihtajja adamu musa suna dan tattaunawa kan wani abu haka يقول كل واحد منهما لصاحبه أنت كذا أنت كذا عباس يتيما علي كي كذا شما علي يتيما العباس كي علي كذا ni ke da gaskiya ne ta akai ni nike da gaskiya shi sunna ali ya zo nema mawa matar shi gado ne gadan ta da har ta rasu ba a bata ba yake gani kun gane ko fa qala umar li talha li talha wa zubair sunna umar sai yace ma talha da az-zubair wa abdurrahman ibn auf wa sa'd ibn abi waqqas kenan ko وهم من العشرة المبشرون بالجنة unshidukum billah ina hada ku da Allah ina muku magiya da sunan Allah asami'tum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kullu mali bani kullu mali nabiyyin sadaqa ashe ba ku taba jin annabi na cewa duk dukiyar da annabi ya bari ta zama sadaka ba illa ma at'amahu sai dai abinda Allah ya ciyar da annabin inna la nurathu daga mu ba a can gadam a ce abinda Allah ya ci da annabin kaga iyalan shi suna cikin wanda za a ciyar da shi yasa sai na umar ya dauki nauyin ci da su min qablihi abubakar na radiyallahu ta'ala anhu wa fil hadith qissa cikin hadisin akwai kissa mai tsawo na'am
sallallahu alaihi قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة محمد بن المثنى دغ صفوان بن عيسى القسام كان الزهري ثقة من التاسعة يا رسول ريبيو ديدي من رجال المسلم الأربعة أخرج له البخاري تعليقا دغ أسامة بن زيد شين أسامة بن زيد الليثي مولاهم صدوق يهم أخرج له البخاري تعليقا من رجال مسلم والأربعة يا رسول ريدها مسندوك من الطبقة السابعة daga zuhuri daga urwa daga aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la nurathu ma tarakna fa huwa sadaqa wata riwaya ta gaba ta baya akwai inqita'i tsakanin abul bakhtari da sayyiduna ali bai ji daga sayyiduna ali ba hakan nan umar da al-abbas duka bai hadu da su na'am
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابي عن ابي الزناد عن العارج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد النفقه نسائي ومؤنتي عاملي فهو صدقه محمد بن بشار بندار دغ عبد الرحمن بن مهدي دغ سفيان الثوري دغ أبو الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي ثقة فقيه من الخامسة دغ الأعرج عبد الرحمن عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني ثقة ثبت عالم من الثالثة دغ أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقسم ورثتي دينار لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهم magadana ba za su raba dinari ko dirhami da na bari ma taraktu ba da nafakati nisa'i da abin da na bari bayan abin da matana suke amfani da shi wa mu'unati amili da kuma abin da ake kula da masu yi min aiki da hidima fa huwa sadaka da sauran sadaka ne ga miskina na'am
أحسن الله إليكم قال حدثنا الحسن بن علي بن خلال قال حدثنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال دخلت على عمر فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد وجاء علي والعباس يختصمان فقال له عمر أشرك بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض وتعلمون أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة فقال وهم نعم وفي الحديث قصة طويلة wannan ita tabbata daga alhassan ibn aliyin al-khallal wanda ya gabata a bafikatun hafizun lahu tasanif shine al-hulwani min al-ashira rijali muslimin ya rasu 242 daga bishir ibn umar bishir ibn umar az-zahrani kenan fiqatun min at-tasi'a wa min rijal al-jama'a ya rasu wato ainihin ya rasu 197 daga malik ibn anas imamu darul hijira ra'sul mutqinin wa kabirul mutathabbitin daga al-imam az-zuhri da ya kasance muttafaqun ala jalalatihi wa ittaqani daga malik ibn aus ibn al-hadathan al-basri abu sa'id al-madani min rijal al-jama'a wa lahu lahu ru'ya lahu ru'ya yani thabatat lahu as-suhbah ya rasu 92 فهو من صغار الصحابة لم يؤثر عنه رواية لكن ثبتت له رؤيا يتي دخلت على عمر ناشق قول سيدنا عمر فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد عبد الرحمن دا طلحة دا سعد سكا شقو وجاء علي والعباس يعني كود علي دا عباس سكا ذو سنتر دا عبد الرحمن دا سعد دا طلحة يختصمان سنا جاية سكان فقال لهم عمر أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض ina muku magiya ina hada ku da wanda sai da izinin shi ne sama da ƙasa ke tsayuwa a ta'lamuna anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la nura thumma taraknahu sadaqa fa qalu allahumma na'am هذا السياق أتم وأصح في الحديث قصة طويلة نعم أحسن الله إليكم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن البهدلة عن زر عن زر بن قريش عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا قال وأشك في العبد والأمة نعم الإسناد تقدم تماما قريبا ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا نسلم da ya bar duniya bai bar wani dinari ko dirhami ko akuya ko wata ko wani raƙumi ba to mai riwayar ya ce wa ashukku fil abdi wal ama ina shakku shin na Aisha ta ce annabi bai bar bawa da baiwa ba ko kuwa lakin sabata fil athar anna annabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yatruka abdan fil riq كل عبيده قد اعتقهم قبل موته صلى الله عليه وسلم ذكرانا كانوا أو إناثا ألم بشر Muhammad ibn Bashar daga Ibn Mahdi daga Sufyan daga Abu Ishaq as-Sabi'i daga Abu al-Ahwas Auf ibn Malik al-Jushami Abu al-Ahwas in ka same shi a tabakar tabi'ai shine Auf ibn Malik al-Jushami musamman idan isnadin kufi ne fiqa ne yana cikin wato rijalu Muslim wa al-arba'a wal Bukhari fi al-adab al-mufrad wa huwa min at-tabaqati ath-thalitha na'am daga Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu ibn Ummi Abdin عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي من رآني في المنام فقد رآني دو وند يغني أتكم مفركي ني يغني فإن الشيطان لا يتمثل بي domin shaidan baya kamanceceni ya dani amma za mu ji daga sahabbai sai in sufar da ka ka gani ta tabbata ta manzon Allah ce sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maka ga wani bakikkiran wani dan guntu an gane mai kwaikwaido an gane gashi ba kai ba gashi mai shagiri haka babu gemu ya ce maka shi annabi ne ka ce karya kai aina alaikum محمد بن بشار بندار دغ محمد ده محمد بن المثنى الزمن سوبي suka ruwaito daga Muhammad ibn Ja'far Gundar kenan daga Shu'ba daga Abu Hussein Uthman ibn Asim al-Asadi da ya kasance thiqatun thabtun wa rubbama dallasa Abu Hasin ko ba Hussein ba Abu Hasin yake shi da ya kasance min rijalil jama'a min at-tabaqati الرابعة يا رسول الله إشرين له لقى أبو صالح وهو السمان إنش عثمان بن عاصم الأسد لقى أبو صالح ذكوان كينا السمان الزيات صاحب أبي هريرة لقى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتصور شيطان بايا أوكن سورة أو قال لا يتشبه بي بايا ينكمن نيدا نعم وانيشي kutaiba daga khalaf ibn khalifa al-ashja'i maulahum al-ashja'i maulahum abu ahmad al-kufi na'am daga abu malik al-ashja'i abu malik al-ashja'i sunan shi sa'ad ibn tariq abu malik al-kufi daga baban shi wato malik a tariq ibn ashyam ibn mas'ud kenan shi ma al-kufi yake sahabiyun lahu ahadith imam muslim ya ce ba wanda ya riwaya daga gare shi sai dan shi wannan ba illa ba ce li'annahu sahabi wa jahalatu sahabi la tadurru kama huwa muqarrarun fi ulum al-hadith yace manzo sallallahu ya ce man ra'ani fil manami faqad ra'ani at-tirmidhi yace abu malik wannan shine sa'ad ibn tariq kasa akwai abu malik al-ash'ari shi sahabi amma abu malikin al'ashja'i shi tabi'i ne shi ne yi baban shi tambaya kan alkunuti ko na bayan asuba da ya cikin ibn maja sai ka yi salla bayan manzan allah sallallahu sallama da abubakar da umar da uthman sai da na ali shekara biyar a kufa kana salla bayan shi alra'aita ahadan minhum ya kunitu fi salati subhi sai ya ce ai bunai muhdath sai ya kai dana wannan bid'a ce isnaduhu sahih to sa'ad ibn tariq kenan shi tariq din ibnu ashiyam sahabi ne wa qad rawa an annabi sallama ahaditha yace yaji ali ibn hujr yana cewa khalaf ibn khalifa yace mushi ya ga amr ibn hurayth sahibin nabi sallama wa ana ghulamun sallam ya ga sahabi yana karamin yaro tunda abu ne mai dan karan wahalar kasancewa da shi fa khalaf ibn khalifa ya kasance a tabaka ta ta takwas a tabaka ta takwas ya tsallake tabaka bakwai daga sahabi abu ne yana da wahalar yiwuwa a cikin 'yan tabaka ta bakwai ma babu wanda ya ga annabi saliman malik kenan ba wanda ya ga sahabi kai nufi ba wanda ya ga sahabi ko abu hanifa da ake cewa duk da shi tabaka ta shida yake ko abu hanifa da ake cewa ya ga ana ya ga sayyiduna ali abu ne mai wahalar yiwuwa na da wahalar yiwuwa an gane ku ya da wahalar yiwuwa ya tabbata da haka mutumin da ke ɗabaka ta biyar ma wasu da yawansu kokonto ake wurin riwayarsu daga sahabbai irin su al'amash suleiman don mihran al'amash ɗabaka ta biyar yake aka ce ya ga anas yana sallah amma bai ji daga gare shi bai ji daga gare shi sau da haka wannan maganar ibn uyayna da al-imam ahmad sun yi inkarinta wanda al-hafiz ya ambata da shi daman saduqun ne shi khalaf ibn khalifa saduqun ikhtalata bi bi akhar kaga yumkin ya zama ya faɗa haka ne ba'da al-ikhtilat wa ma qalahu al-insanu ba'da ikhtilatihi ma'dhurun fihi mafhum ikhtalata bi akhar haka ankara alayhi dhalika ibn uyayna wa ahmad rahmatullahi ta'ala alayhim ka auna fa shi ya rasu shekara 181 shekara 181 khalaf bin khalifa ya rasu to yace ya ga wato ainihin sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amru bin hurayth wanda amru yana cikin at-tis'iniyat ko ta 90 ne ko da wani abu ko kafin 90 ya rasu kaga da ganin nashi ma yana yaro karamin kenan an kai shekara 100 ko wani abu makamancin haka da haka akwai nau'i na wato ainihin istiba'adi cikin lamar bayi maje ga شبهته نعم daga kutaiba daga abdulwahid ibn ziyad al-abdi kenan maulahum al-basri thiqatun lakin fi hadithi an al-a'mash wahdahu maqal yadwa daga a'mash akwai maqal ina tabaka ta takwas ya rasu 176 wa qila ba'daha daga asim ibn kulayb asim ibn kulayb ibn shihab ibn ibn al-majnun ne sunan wani kakan shi al-majnun al-jarmi kenan al-kufi wanda ya kasance saduqun rumiya bil irja wa min at-tabaqati al-khamisa da su 130 daidai rijali muslimin wal arba'a wa akhraj lahu al-bukhari ta'liqan daga baban shi wanda shine kulayb ibn shihab ibn al-majnun wa huwa saduqun من كبار التابعين مخضرم مخضرم الحافظ يجي وهم ووهم من ذكره في الصحابة فهو من كبار التابعين المخضرمين نعم يتي ياز أبو هريرة رضي الله عنه يناتي ومن زع سلم يأتي من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثلني لكن هذه الرؤيا اتفاقا لا تثبت الصحبة kaga annabi a mafarki baka zama sahabi ba na'am yace sai ya ba ma ibnu abbasin wannan labari ko inji shi wato ainihin kulai ko da ya gaya ma ibnu abbasin naga annabi a mafarki fa qultu qad ra'aytu fa dhakartu al-hasan ibn ali sai na bashi na tuna al-hasan ibn tunda ya ga al-hasan ya ce fakultu shabbahatuhu bihi na ce mashi wanda na gani a mafarkin nan yana mun kama da alhassan ibn ali faƙala ibn abbasin innahu kana yushbihuhu ci kwarai ko alhassan yana kama da manzan allah sallallahu alaihi wasallam musamman innan tagwayen alhassan sai ya ɗauki kamanni na annabi sallallahu alaihi wasallama alhussein sai ya ɗauki hali na manzan allah sallallahu alaihi wasallama gurin abin da ya shafi shaja'a da haƙuri da kaza da kaza ya fi kama da annabi sallallahu alaihi wasallam duk da alhassan shi ma yana kama da shi amma wa foka kulli dhi ilmin ali amma gurin kamanni na fuska sai shi kuma alhassan ya ya hada abu huraira ya tabbata duk in yaga alhassan sai yayi hawaye yana tunawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wanda kuma shi ja'far sai ya hada duka ja'far bin abi talib nabi ya ce mai shabahata khalqi wa khuluqi kayi kama da ni a halitta ta da halaye na'am نعم محمد بن بشار دق ابن أبي عدي شنو محمد ابن إبراهيم بن أبي عدي المدني ثقة من الثالثة آه عفوا ثقة من التاسعة ثقة من التاسعة آه يا رسول أريد تسعين دهو دق محمد بن جعفر آه محمد بن دام ده محمد بن جعفر نايم باكي ده بقى سبر محمد بن جعفر غندر كينان ده عوف ابن أبي جميلة كين ابن الأعرابي العبدي البصري ثقة رمية بالقدر وبالتشيع وبالتشيع يا رسول دليل أربعين دبوك من الطبقة السادسة ده يزيد الفارسي يزيد الفارسي wannan abin da ya fi inganci shine daban yake da yazid ibn hurmuz an gane ko يزيد الفارسي هذا مجهول الحال طيب يتي وكان يكتب المصاحف أنا ربوت قرآني أتكرم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس رضي الله عنهما زمن ابن عباس يعني في حياة ابن عباس غالبا أكنت زمن فلان إذا كانت له إمارة أو خلافة ابن عباس لم يرضى بأن يكون أميرا أو خليفة لكن يقصد حال كونه حيا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي فمن رآني في المنام فقد رآني فهل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في المنام yace mishi zaka iya siffanta min mutumin nan da ka gani a bacci qala na'am ana atu laka rajulan bainar rajulain zan baka labarin shi mutum ne wanda yake tsakanin mutanen nan biyu shi ba dogo ba shi ba gajere ba shi ba lukuti ba shi ba siriri ba shine rajul rajulun min bainar rajul bainar rijal jismuhu wa lahmuhu gurin jikin shi da naman shi ani gurin tsawon shi da kibar shi asmaru ilal bayad ya ilal bayadi wato asmar ne amma kuma ya fi karkata zuwa ga fari wato shi ba irin wankan tarwada mai ruwan kasa chocolate kalo ba kuma shi ba ba baki ba kuma fari ne shi amma ba irin wancan fari mai daukan ido ba ba zabaya ba kun gane ko aka halul ainihin idanuwan shi wato ainihin suna da baki yani inda yake da baki na idan nashi bakin ya turu ya runu da kyau hasanu dhahiki kyakkyawar dariya ne dariyar shi mai kyau ce jamilu dawa'il wajhi yana da kyawun zagayen fuska kowane bangare na fuskar shi za ga ai daga sama ta taho lafiya lau daga nan ta mola ke kila yunwa ce kila lalura gane ko to shi annabi sallallahu alaihi wasallam duka cycle din fuskar shi cip cip yake yawwa shi yasa ai da Hassan ya kalle shi sai ya ce wa ahsanu min kalam tarakatu aini wa ajmalu min kalam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u to wanda ka kura ma ido sai kaga aibin shi amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ka dade baka kura idan kamala ce cikin kamala jamala ce cikin husn da ainihin wada'a صلى الله عليه وسلم قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه gashin gemun shi ya cika abin da ke nan zuwa nan da nufin kuncinan shi duka akwai saje da gemu yace qad mala'at nahra wato wuyan ya gemun ya rufe wuyan shi in yana tsaye haka gemun ya sauka kenan ya rufe wuyan shi dama kathul lihiyati qala aufun sai ainihin wato aufu bin abi jamila ya ce wala adri ma kana hadha ma'a ma kana ma'a hadha na'at duk da wannan sifar da na baka dai ban san yaya shi din ne ko ba shi ne ba فقال ابن عباس رضي الله عنهما لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا كودا كاغن شي أفركي براك إيا سبان تاشي سما دا wannan sifar da ka bayar ba yani yayi dabdin kamar nan da kyau Abu Isa yace Yazid al-Farisi huwa Yazid ibn Hurmuz shine Yazid ibn Hurmuz wannan shine ra'ayi na al-Imam Ahmad da ainihin wato Abdurrahman ibn Mahdi Ahmad wa ibn Mahdi sun tafi kan Yazid al-Farisi shine Yazid ibn Hurmuz shi ko Yazid ibn Hurmuz ya kasance fiqan mutumin kasar Madina ne maula bani laifin shi kuma wancan Yazid din ai kaga dan Basra ne ko yawa da haka da bambanci shi yasa wato ainihin alhafiz ibn hajar ya bai dauki cewa mutum guda ne ba ya raba su ya raba su hakan nan abu hatim kafin ma ibn hajar abu hatim arrazi ya raba tsakaninsu abu hatimin arrazi ya raba wato ainihin tsakaninsu kamar yadda ibn abi hatim ya hakaito daga ainihin wato daga baban nashi ya raba tsakaninsu ya ce alfarisi daban wato ibn hurmuz daban ibn hurmuz madaniyin alfarisi basiriyun ana iya bambanta tsakanin almuttafiqa almuttafiqu min al-alfaz bi yani maskanihima wannan yan wani gari ke riwaya daga gare shi wannan yan wani gari ke riwaya daga gare shi kaga ibnu abi jamila mutumin basra ne anas dan malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu mutumin ainihin wato basra ne to ibn abi jamila yakan yi riwaya ne wato yakan yi riwaya daga yazidul farisi kenan yazidul farisi basri ne yazidul farisi basri ne shi ko yazid ibn hurmuz mutanen madina ke riwaya daga gare shi mutanen madina su suke riwaya daga ainihin daga gare shi su zuhuri da sauransu an gane ko da haka kenan ba shi bane shi ko alfarisi majhulul hal haka wannan hadisin bai inganta ba a wannan ra'ayin amma shi tirmidhi ya inganta shi ko ya hassana shi saboda a tsammanin shi yazidul farisi shine yazid ibn hurmuz wanda shine an ku an riga shi gurin fahimtar haka ibn mahdi da ahmad babu na yadda na yadawa cikin su sun tafi kan haka ma ibn abu hatim da dan shi ibn abi hatim da ibn hajar sun tafi kan raba tsakanin su fa huwa al asah lianna yani annahuma dhakara dalilahuma ko طيب سيكي cewa wa huwa aqdamu min yazid ar-raqashi ya girmi yazid ar-raqashi yazid ibn aban ar-raqashi ko wanda mun ji shi da'ifi ne wanda shu'ba ya faɗa abinda ya faɗa akan shi wa rawa yazid al-farisi an ibn abbas ahaditha wa yazid ar-raqashi lam yudrik ibn abbas zul farisi ya ruwaito wato yana ta bambanta tsakanin shi da ibn aban amma bambancin da muka ambata dazu tsakanin yazid al-farisi da yazid ibn hurmuz gane ko sai ce huwa yarwi an Anas ibn Malik shi ar-Raqashi wa Yazid al-Farisi wa Yazid ar-Raqashi kilahuma min ahli al-Basra to kaga Yazid al-Farisi tabbas dan Basra amma Yazid ibn Hurmuz din da malan ya ambata in ka koma duk tarajum sun ambace shi min al-Basriyyin hakenan min al-Madaniyyin shi ibn Hurmuz to shi al-Farisi shine mutumin Basra an gane ko na'am Auf ibn Malik عوف بن أبي جميلة شين عوف الأعرابي نعم سنة جميع أعرابي وليس بأعرابي قوي دي لقبين ما بابا قوي نعم na'am abdullahi ibn abi ziyad al-qatwani kenan ad-dihqani ya gabata saduqun ne min al-ashira rijali abi dawud wa tirmidhi wa ibn majah ya rasul 255 yaqub ibn ibrahim ibn ishaq wa ibn ibrahim ibn abdurrahman ibn auf abu yusuf al-madani thiqatun fadilun min sigari at-tasi'ati ya rasul 208 daga ibnu daga ainihin yace haddathana ibnu akhi ibnu shihab az-zuhri suna da dangantaka dama duka zuhri yunan ana ammihi daga ainihin wato ammin shi to ammin shi da yake nufi shine abu salama ibn abdurrahman ibn auf an gane ko qala qala abu salama wato ba ammin zuhri ne yace qala abu salama ba ku gane an ammihi sai yace qala eh an ibn akhi ابن شهاب الزهري كنن قال عن عمه أبو سلمة قال قتادة قال أبو قتادة kun fahimta suna yin haka sukan yi amfani da kala ba'da ba'da tahdith sai haddathana fulanun kala kun gane ko tayyib daga imamu zuhuri daga ammun shi inda ka ji hakan galibi inda ba wani ne ya dallasa ba inda ba mudallisi bane yace haka inda ai wanda ya yi sa'a da babanka ka iya ce mai ammu ko wani mai tadilisi ya ga dama ya haka to nan shi ba tadilisi ba ne domin shi yaqub ibn ibrahim ibn sa'ad ba san shi da tadilisi shine ya ruwaito daga ibn shihab ibn zuhri da dan dan uwan shi shi kuma az-zuhri ya ruwaito daga ammin shi shine abu salama ibn abdurrahman ibn auf dukkan su zuhriyuna har shi az-zuhri da kun gane ko shi kuma abu salama mun ji yana cikin al-fuqaha us-sab'a ce kala abu qatada abu qatada ta ribi'i ibn al-harith al-badri al-ansari al-khazraji kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'ani ya'ni fil nawmi faqad ra'a faqad ra'a al-haqq wanda ya ganna a cikin bacci to gaskiya ya gani yani ra'ani haqqan an gane ko wannan isnadin bukhari ya fitar da shi da muslim kuna iya komawa cikin isnadin bukhari da muslim kai ya tadhiha الأمر لكم جليا نعم daga darimi daga mu'allab na asad al'ammi kenan abul haitham al-basri akhu bahz ibn hakim akhu bahzin thiqatun thabitun thiqatun thabtun rijal al-bukhari wa muslim daga abdul aziz ibn al-mukhtar ad-dabbagh kenan maula hafsa bint sirin thiqatun min min as-sabi'a min ahli basra min rijal al-jama'a daga thabit wa ibn aslam al-bunani daga anas radiyallahu anhu yake cewa manzo sallama ya ce duk wanda ya ganna a bacci faqad ra'ani fa inna shaytana la yatakhayyalu yatamathal yatasawwar yatashabbah bikadhi alfaz tadullu ala shay'in wahid wa qala wa ru'ya al-mu'mini mafarkin mu'mini juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah wani bangare ne daga cikin kashi 46 na annabta yani wanda annabi ake mai wahayin abinda bai faru ba ya faru Allah yakan dan bincina ma wani waliyi cikin muminai labarin wani abu da zai zo ko da wato mai shagube ne sai abu ya faru sai ya ce kai Allah sarki aiko na so in yi mafarkin kaza amma san da ya mafarkin wala Allah ba zai iya gane me zai faru ba na'am je ga na'am daga ainihin wato muhammad ibn ali ya ce ya ji baban shi yana cewa kala abdullahi ibn al-mubarak idan tulita bil qada'i fa alayka bil athar idan aka jarabce ka da alƙalanci to na hore ka da bin athar ka dinga bibiyan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bakar sahha hadha al-athar an ibn المبارك نعم محمد بن علي شن يديوان تنسم محمد بن علي بن الحسن بن شقيق المروزي wanda ya kasance thiqatun sahibul hadith sahibu hadithin yaro yana cikin tabaka ta 11 ya rasu 250 daidai daga an-nadr ibn shumail an-nadr ibn shumail al-mazini kenan abul hasan an-nahawi thiqatun thabtun min kibar at-tasi'a daga ibn aun wa abdullah ibn aun ibn artaban abu aun al-basri thiqatun thabtun fadilun wanda ya kasance shabihun bi ayyub as-sakhtiyani daga ibn sirin muhammad ibn sirin al-basri abu muhammad yake cewa qala hadha al-hadith dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum akbar ga da hadisin da tirmizi ya rufe wannan littafi ishara kan cewa hadha al-amru laysa bil amri al-yasir wal al-hayyin ana koyon shi gurin athiqatul athbatu ar-rasikhina fil ilmi wal aqida ba gurin kowane tarkace ake karatu ba shi ne sheikh rabi' lajikan shi da gafara ya ce da kai karatu gurin dan bide a gwara ka mutu akan fitaraka an gane ku eh ka mutu akan fitaraka akan addinin ajaiz ko addinin tsohi wannan masu wanda su dai kawai sun yi sallah abinda aka ce haram su bari ya fiye ma wallahi alheri da ka je a jefa ka cikin aqida ta wahdatul wujudi a jefa ka cikin wata aqida ta raina sunna da raina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko cin gyaran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauransu wannan shine karshen littafin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi ila yawmiddin Muhammad ibn Ali din ga ko wata magana da Abu Hatim yayin kan shi cewa lam yukhti illa fi hadithin wahidi ya taba yin kuskure ba sai a hadisi guda daya kaga wannan ka nemo hadisin ko misali rabi' na'am wannan kenan to karatu nan yazo karshe inda muka yi daidai Allah ya sa mu tarayyar lada inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana ya bamu ikon aiki da shi amma dai shi amfanin karatu aiki na'am kuma rijal din nan dinga dabdin su da kyau dinga dabtinsu da kyau da yawan bibiya da yawan muraja'a ba a zai aje ba kuma shi ke subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na aka jarabce ka da alƙalanci jarabawa ce na'am